إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu aisha a wannan unguwa ta nuvo kare domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna ranar alhamis wanda ya daidai ga tara ga watan ramadan hijira ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 26 ga watan biyu miladiya isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2026 za mu tashi a farkon suratul qiyama wannan kuma shine darasinmu na farko a cikin wannan sura mai albarka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه
wannan sura suratul qiyama ya zo a cikin alkur'ani mai girma ya zo a cikin littattafai na hadisi sunanta wanda ta shahara da shi shine suratul qiyama an sanya mata suratul qiyama ne saboda a farkonta Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da tabbaturo wannan ranai wannan shine abinda ibnu ashur da fairuz abadi suka tafi a kan shi a cikin littattafansu na tafsiri haka kuma an samu wani ƙaunin ana ce mata suratu uqsimu biyawmil qiyama sura mai koko sura wadda ake rantsuwa akan tabbatuwar ranar tashin alkiyama yawmul qiyama wannan sunan shi kadai ranar tashin alkiyama da wannan lafazin ya zo a cikin alkur'ani mai girma su wurare saba'in banda wuraren da Allah maɗaukakin sarki yake kiran ranar tashin alkiyama da cewa yawmul ba'fi ko yawmun nushu ko wani suna daban kamar inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin suratul nisa Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi ومن أصدق من الله قيلا الإمام القرطبي أتكين التذكرة يناتيوا duk abin da yake da sunaye da yawa da abin da kaji an ce ma yana da suna da suka kai guda goma to yana nuna cewa wannan abu ne mai mahimmanci abu ne wanda dan adam ya kamata ya lura da shi ya ce wannan kuma shi ne tsarin yare na larabci yake cewa wa haza mahya'u kalamul arab yake cewa wa haza mahya'u kalamul arab yake cewa wannan shine abinda yare na larabci yake zuwa da shi yaren larabci idan abu ya cika yawan sunaye da yawa to yana nuna cewa wannan abun yana da muhimmanci shi yasa Allah madaukakin sarki suratul qiyama wannan lafazin kadai ya zo sau saba'in a cikin alkur'ani mai girma banda wurare da dama da Allah maɗaukakin sarki yake ambatar ranar da abin da ya ga dama yake cewa haka idan ka ɗauka sunan wuƙa a larabci suna abu ne wanda yana da sunaye da yawa ya ce to haka larabawa suke idan abu yana da mahimmanci suna baya sunaye da yawa yake cewa falƙiyamatu laha laha laha izamun azim yake cewa ita alƙiyama tana da matuƙar girma wa kathurat ahwaluha kuma haka halayenta ya yayi yawa zaka ji ana ce ma a ranar za a yi kaza a ranar za a yi kaza sammaha Allah ta'ala fi kitabihi bi asma'in adida yake cewa to saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ce ma alkiyama ya kira ta da sunaye daban-daban saboda me yasa saboda larabawa su gane cewa abu ne mai muhimmanci tunda su a yaran su idan abu yana da muhimmanci to yana da sunaye barkatai to shi yasa Allah madaukakin sarki yayi ta kiranta da sunaye barkatai saboda mi saboda su gane cewa abu ne mai muhimmanci wa wasafaha bi awsafin kathira kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wannan alkiyama an ba mu labarin ta labari daban-daban idan aka kare a wannan surai kuma a shiga wata sura a ƙara baka wani labarin wanda ba a baka ba a cikin waccan surai musamman surori wa'anda suke makiya ne surori wa'anda suka sauka a garin makka kamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira wannan sura dukkanin malamai na tafsiri sun ittifaki akan cewa sura ce makiya sura ce wadda ta sauka a garin makka kamun manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hijira haka wannan sura a jerin gwane na surori na sabkar surorin alkur'ani mai girma ita ce sura ta talatin da ɗaya ta sabka ne bayan suratul ƙari'a kamar allah maɗaukakin sarki ya sabkar da suratul humaza haka wannan sura suratul ƙiyama tana da ayoyi guda arba'in a wajen malaman kufa a wajen malaman kufa tana da ayoyi guda arba'in amma a wajen sauran malamai na garuruwa kamar madina da sham da sauransu da basra wannan suran tana da aya 39 ne haka wannan sura tana da babban jigo tana da maqsad wanda take so ta yi bayani akan shi abinda take so ta yi bayani akan shi shine tabbatar da kudura Allah madaukakin sarki akan cewa Allah shine iko ne akan ya tada dukkanin halittai bayan cewa sun rige sun mutu sun rige sun ziganye sun zamanto turbaya to suran ta zo ta yi bayanin cewa allah mai iko ne akan ya tattaro wa'annan halittun gaba ɗaya ya sake maida su kamar yadda ya halicce su domin a yi hisabi a ranar tashin alkiyama haka suran ta zo ta yi bayani akan halaye da alkiyama za ta samu kanta a ciki abubuwa da dama za su sauya sama da ƙasa duk wani abu da ka sani za ya tashi ya sauya ya koma wani hali saboda girman wannan ranai haka su ma mutane allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin ɗimuwa da za su kasancewa a ciki allah maɗaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim da suna allah mai rahama mai jin ƙai la uqsimu bi yawmil qiyama allah ce ina rantsuwa da ranar alkiyama wala uqsimu bin nafsil lawama kuma ina mai rantsuwa da rai wadda take yawan zargin kanta akan saban allah Allah yake cewa a yahsabul insan sun yanzu shi mutum yana tsammanin cewa allan najma'a idamahu cewa mu ba za mu iya tattara kasusuwan shi ba Allah ce bala Allah ce e qadirina mu masu iko ne ala an nusawwiya bananahu akan mu daidaita ɗan yatsinsa Allah yake cewa bal yuridul insan Allah yake cewa ba haka bane al'amarin yake yuridul insan kawai shi dai mutum yana so ne liyafjura amamahu ya gurbata gabansa da saban Allah madaukakin sarki yas'alu ayyana yawmul qiyamah yana tambaya yaushe ne wai za a tashi ranar tashin alkiyama Allah ke cewa fa idza bariqal basar Allah ke cewa idan duhu idan gani ya rude wa khasafa alqamar haka kuma wata yayi duhu wa jumi'a shamsu wal qamar aka hade rana da wata suka kasance suna da mafita guda yaqulu al insanu yawma idhin ayna al mafar sai dan adam ya ce a wannan ranai ainal mafar ina ne mafaka take Allah ce kalla Allah ce ba haka ba magana take la wazara babu mafaka ila rabbika wajen ubangijinka ne yauma idin a wannan rana almustaqar ke akwai mafaka kadai yunabba'ul insan Allah yake cewa za a ba dan adam labari bima qaddama da abun da ya gabatar wa ma akhara da abun da ya jinkirta balil insanu ala nafsihi basira Allah ce ba haka al'amarin yake ba shi dai ɗan adam ala nafsihi a karan kanshi basira mai shaida ne walau alƙama adira ko da ku ya zo da wasu uzurrukan na daban Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan sura mai albarka Allah yake cewa la uqsimu bi yawmil qiyamati Allah ce ina mai yin rantsuwa da rana wadda za a tada mutane a cikinta domin a yi musu hisabi a yi musu sakayya wanda za ya tafi gidan aljanna ya tafi wanda za ya tafi gidan wuta ya tafi allah maɗaukakin sarki ya kare malaman tafsiri suka ce idan aka yi rantsuwa da lam aka ce la'uqsimu to ana mai tabbatar da cewa abu ne wanda ya kamata a rantse da shi ko ko abu ne wanda yake mai matukar mahimmanci to shi yasa allah maɗaukakin sarki sai ya zo da lam sannan kuma a yi hazabkin almuqsimu alai da aka rantse da shi din sai a cire shi sai a zo da lamu saboda a tabbatar ma mutane da cewa rana ce wadda tana cike da firgici Allah madaukakin sarki yake cewa ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna Allah ce shin yanzu wa'ancan suna nufin cewa ba za a iya tada su ba li yawmin azim domin a tada su a wani yini wanda yake mai girma Allah ce yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tashi daga cikin kaburburansu da rabbil alamina saboda su je wajen ubangijinsu ubangijin ta halikai wanda za a yi musu hisabi Allah ke cewa wala uqsimu bin nafsil lawwama anan alhasan yana da wata riwaya da yake cewa wala uqsimu bin nafsil lawwama yake cewa Allah madaukakin sarki bai rantse da rai ba mai yawan zargin kanta amma abunda ya tabbata ko ko abunda yake tabbatacce a wajen malaman tafsiri shine cewa Allah madaukakin sarki ya rantse da ranar tashin alkiyama kuma Allah madaukakin sarki ya rantse da rana ya rantse da mutumin da yake yawan zargin kansa wannan shine abinda alqatada ya tafi akan shi shine abinda ibnu abbas ya tafi akan shi shine abinda sa'id ibn jubair ya tafi akan shi shine abinda a ibn jarir ya tafi a kanshi a cikin littafin shi na tafsiri annafsul lawwama rai wadda take yawan zargin kanta an hakaito ibn kasir ya hakaito wata magana da al-hasan al-basri yake cewa abinda ake nufi da annafsul lawwama yake cewa innal mu'min wallah yake cewa lalle shi mai imani yana mai rantsuwa da Allah yana cewa lalle shi mai imani ma narahu illa yalumu nafsahu ba a san mai imani ba sai dai wanda yake zargin kanshi ma arattu bi kalimati mai imani shine wanda za ya zanki zargin kanshi yana tambayar kanshi shin wai magana ta da nayi take ni magana nan za ta jayo mini zinubi ko ko za ta jayo mini lada ko ko wama wama arattu bi hadithi nafsi mai imani shine yake tambayar kanshi abinda zuciyar shi ta saka mishi wannan abun zai bashi lada ko ko wannan abin zai bashi zinubi yake cewa wa ma arattu ma arattu bi hadisi nafsi yake cewa abinda raina ta kintsa mini zan samu lada akan shi ko ba zan samu lada akan shi ba yake cewa innal fajara yamdi quduman yake cewa amma shi wanda yake mai manna wanda yake mai saba ma Allah kullun yana ta ƙara zira ƙahon shi ma yu'ajibu nafsahu baya kokarin yana yana kwagira kanshi yana yi ma mai yi ma kanshi hisabi yana mai yi ma kanshi bincike yana mai zargin kanshi akan abubuwan da yake aikatawa a rayuwarsa to al-imam ibnu atiya yake cewa dukkanin jumhurin malamai sun tafi akan cewa Allah madaukakin sarki ya rantse da rai wadda take mai zargin kanta ibnu taymiya a cikin littafin shi majmu'ul fatawa yake cewa fa innahu laysa basharun illa yalumu nafsahu wa yandam yake cewa babu wani mutum a dauran duniya ba sai ce yana zargin kanshi ba kuma yana nadama in ma fi duniya wa in ma fi akhirah ko yana nadama a duniya ko kuma yana nadama a lahira to babu wani mutum dole sai yana mai nadama ne a rayuwar shi ko yana nadama a gidan duniya ya gyara ko ya yi nadama a gobe ranar tashin alkiyama lokacin da nadama ba ta amfanuwa al'imamu samarkandi a cikin littafi na tafsiri yake cewa abinda ake nufi da annafsul lawama yake cewa hiya nafsu ibnu adam ita ce ran dan adam ya lumu nafsahu wanda yake yawan zargin kanshi sai ya kawo hadisi wanda ibnu abbas da ibnu umar suka rawaito suke cewa ma min nafsin barratin wa fajiratin illa talumu nafsaha babu wata rai ran nan mai yi Allah ɗa'a ce ko wadda ba ta yi Allah ɗa'a ce illa talumu nafsaha ba sai cewa ba tana zargin kanta in kanat muhsinatan in ta kasance wadda ta kyautata ce ta kulu ya laita ni sittu ihsanan idan an tashi ranar tashin alkiyama dukkan munan zamu yi nadama wai dan mu yasa ma tunda aka haife mu bamu shige masallaci muka yi ta sallah ba muka yi ta karatun alkur'ani saboda in dai mutum yayi aikin kirki to za a yi nadama ya ga cewa inda ya yi aiki mai yawa da ya samu lada mai yawa da ya samu kaso mai yawa wa in kanat sayyi'a haka kuma idan mutum ya kasance yana aikata aiki na banza ya kulu ya laita ni taraktu idan ya ga bala'i sai ya ce ina ta ma a ce bai aikata wannan abun ba a nan gidan duniya haka al'imamun shaukani a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa abinda ake nufi da annafsul lawwama ita ce annafsul lati talumu sahibaha ala tafsirihi ita ce rai wadda take zargin mai ita dan me yasa a gidan duniya kai azumi dan kadan dan me yasa a gidan duniya kai sadaka yak kadan dan me yasa a gidan duniya baka sada zumunta da yawa ba sai ran shi ta ce mishi inda ka aikata haka da yanzu ka samu rabo mai tsoka to haka kuma al-imamu shaukani yake cewa au talumu jami'an nufusi ala tafsiriha ko ko cewa ita ran ta zargi dukkanin ma mutanen duniya mi yasa ba su dage ba domin su samu domin su samu abin da za a rufa musu asiri domin su samu abin da za su shin daɗi da shi a rayuwarsu ta lahira haka al'imamu zamakshari yake cewa abin da ake nufi da annafsul lawama shine ita rai wadda za ta zanki zargin mai ita akan dan mi yasa bai dage ba a gidan duniya ya bauta ma Allah dan mi yasa bai dage ba a gidan duniya ya takaita ya takaita rayuwar shi akan bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai haka muqatil bin sulaiman a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa wasu malaman suna gani annafsul lawama ita ce rai wadda ta yi kafirci a gidan duniya to idan aka tashi ranar tashin alkiyama ta ga sakamakonta sai ta zanki zargin kanta amma abin da yake tabbatacce abinda jamhurin malaman tafsiri suka tafi a kanshi shine annabsul lawama ana nufi da shi kowace rai kowane ɗan adam idan mai aikata alkhairi ne da ya zargi kansa a gobe ranar tashin alkiyama ya ce don me yasa bai kara ba haka idan wanda baya aikata alkhairi ne zai zargi kanshi don me yasa bai aikata wannan ba al-imamu zajjayish da al-imamu wahidi a cikin littafansu na tafsiri suka tafi akan cewa dukka ana nufin da shi dukkan rai amma ana nufin da zargin zargin ba a nan gidan duniya ba ne zargin shi ne sai idan mutum ya je a ranar tashin alkiyama a nan ne masu imani za su zargi kansu a nan ne kuma waɗanda ba su yi imani ba su ma za su zargi kansu ibn jarir a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa malaman fassara alkur'ani mai girma dukkaninsu sun yi kan komo domin su fassara mana mi Allah yake nufi da annafsul lawama rai wadda take mai yawan zargi ne yake cewa wasu malaman suka tafi akan cewa ita ce rai allati talumu alal khairi wa shar ita ce rai wadda idan mai ita ya aikata alkhairi za ta yaba masa ta ce gobe ma ya ƙara ita ce rai wadda mai ita idan ya aikata sharri za ta zanƙi mishi wa'azi tana yi mishi nasiha tana cewa don me yasa baka aikata alkhairi ba wasu malaman na tafsiri kamar yadda ibnu jarir yake cewa ita ce rai wadda take talumu alama fata watan damu ita ce rai wadda take zargin kanta akan abin da ya rige ya wuce misali mutum ne ya aikata wani aiki na sabo to sai ya zo yana dama akan wani aiki a akan wannan aikin da ya aikata yake cewa wasu malaman kuma suna cewa annafsul lawwama ita ce rai wadda ta yi fajirci a gidan duniya a ƙarshe dai ibnu jarir yake cewa duk yadda ka fassara kalman yayi idan ka fassara ta cewa mutum ne wanda yake zargin kanshi yayi idan ka fassara ta akan cewa mutum ne wanda bai yi imani ba a ranar tashin alkiyama zai zargi kanshi yayi Allah dai ya rantse da yawan zarge-zarge da muke yi ma junanmu me yasa Allah madaukakin sarki ya rantse da wannan saboda Allah ya tabbatar mana da cewa shi ya san abin da yake cikin zukatanmu kuma ya san abin da zai faru Allah yana rantsewa ne da zuciyarmu saboda mi saboda ya tabbatar mana da cewa akwai abin da za ya faru a gobe ana ce mishi alƙiyama ana ce mishi ranar da kowa zai yi tsaye domin a yi mishi hisabi a ƙalƙashin wannan wurin wannan ayin wala uqsimu bin nafsil lawama ibnu muflih a cikin littafin shi al'adabu shar'iyya yake cewa za mu samu amfanoni kamar guda uku zuwa hudu a ƙalƙashin wannan ayin yace abu na farko an-nafsul lawama hiya allati tu'atibu ala sahibiha yake cewa rai mai zargi ita ce wadda take yi ma mai ita fada tana ce mushi dan me yasa baka aikata alkhairi ba tana ce mushi yanzu abu da kaza da ka aikata kana ganin hakan kyautawa ne sai ya kawo aya wadda take a cikin suratul a'raf Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idza hum mubsiruna wa'anda suke da takawa suke da imani suno duk lokacin da shaitan ya same su da wani waswasi na aiki na lala tadhakkaru sai su farga fa idahum mubsiruna sai ga su sun gane cewa wannan aiki aiki ne na lala sai su bar shi su dawo su yi aiki na kirki to haka ake so dan adam kullum ya zanki tarbiyatan da ran shi akan abun da ta aikata abun da ta aikata shin abu ne wanda za ya bullewa da ita koko abu ne wanda ba zai bulle da ita ba haka ya kawo hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hadisin da al'imam muslim ya rawaito wanda Allah yake cewa al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if mai imani wanda yake da ƙarfi to shi ya fi soyuwa wajen Allah ga mai imani wanda yake da rauni abinda ake nufi da mai imani mai ƙarfi shine mai imanin da yana da ƙarhin da zuciyarsa za ta zanki kwatsashi tana nuna mashi alkhairi tana nuna mishi abinda ba alkhairi bane manzo Allah yake cewa fi kullin khair amma a cikin mai imani mai karfi da mara karfi duka cikin su akwai alkhairi manzo Allah ya ce ihris ala ma yanfa'uka kowa ya dage akan abin da zai amfane shi a wannan rayuwar tashi ta duniya yake cewa wala ta'jaz kuma kada mutum a same shi da kasawa to annafsul lawama ita ce rai wadda take riko da abin da zai amfane ta a wannan a wannan gidan na duniya ibn muflih ya kawo abu na biyu wanda za mu amfana a ƙarƙashin wannan ayin yake cewa kowane rai ya kamata ko ya makanshi hisabi ko bai makanshi hisabi ba ko ya zargi kanshi ko bai zargi kanshi ba abinda dai mutum ya aikata shi ne za ya samu a gobe ranar tashin alkiyama da haka lissafi ya rage namu mu zanki aunawa ko kar mu auna dai abinda muka aikata shi ne za mu samu a gobe ranar tashin alkiyama a jiya mun karanta Allah maɗaukakin sarki yana cewa kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai gamanta da abin da ta aikata a bar shinginawa ce allaumu zargi kuma da mutum za ya zanki zuciyar shi za ta zanki sanya shi yana zargin kanshi shine farkon abin da za ya ja kai kai ka zuwa ga tuba ga Allah maɗaukakin sarki wanda babu imani a ran shi shi bai ma yarda ba da abin da yake zunubi ne balle har ya tuba balle har ya yi nadama amma a duk lokacin da ka ji zuciyarka ta fara ma hada akan abin da ka aikata wanda ba na alkhairi ba to shine alama ta farko wadda za ta ja mutum akan tuba saboda galiban ma daga nadama sai tuba Allah madaukakin sarki a cikin suratu ali imran Allah yana cewa wallazina idza fa'alu fahishatan Allah ce masu imani sune wa'anda idan suka aikata abu wanda baya da kyau aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu zakarullah anan take sai su tuna da Allah anan take sai zuciyarsu ta sa su zargi kansu fastaghfirullah ashe kaga daga allawmu sai istighfari daga zuciyarka ta ma faɗa to abinda zai biyo baya shine mutum ya tuba daga Allah madaukakin sarki ya bar wannan Allah ce fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubin su wa man yaghfiru dhunuba illa Allah Allah yake cewa wane ne wanda yake gafarta zunubi in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun kuma ba za su dagewa akan wannan abun ba akan wannan saban matawar dai sun san cewa abu ne wanda baya da kyau ibn umar bin al-khattab ya dallata ƙara tabbata a gare shi ana haka cewa daga gare shi yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yana cewa kowace rai ta zanki zargin kanta tana mai yi makanta hisabi qabla an tuhasabu kamun a yi mana hisabi wazinu anfusakum qabla an tuzanu yake cewa kowa ya yi ƙoƙari ya zanki auna aikinsa a ma'auni kamun a auna masa to wannan shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa yana rantsewa da rai mai yawan zargin kanta saboda shi dan adam ya ki koya so dole sai yayi zinubi dole sai ya saba ma Allah dole sai yayi ba daidai ba amma abinda ake so a duk lokacin da kai ba daidai ba kada ka ci gaba da rayuwa akan haka a duk lokacin da kai ba daidai ba ka sa ranka ta zanki zarginka tana ma hada saboda hakan shine za ya sa ka nemi tuba ga ubangijinka ka dawo akan layi al'imam al-bukhari ya fitar da hadisi ingantacce manzo Allah yana cewa wallazi nafsi biyadihi manzo Allah yake cewa na rantsi da wanda raina yake hannun shi law lam tadnibu inda a ce ba mu zunubi la dhahaba Allahu bikum da Allah sai ya shahe mu a doran kasa wala jaa bi qaumin yadnibuna sai Allah ya zo da wayansu mutane wanda su suna yin zunubi fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum sai su nemi gafaran Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu Allah ya san cewa da ya halicci ɗan adam mutum ne ajizi mutum ne dole wata ran sai an same shi ya kauce daga hanya amma abinda ake so ɗan adam ya tuba ya dan dawowa a gindin ubangijinsa ibn al-qayyim a cikin littafin shi ighathatul lahfan yake cewa an-nafsul lawwama hiya allati tu'atibu sahibuha ala ma fa'ala min adh-dhunubi wal ma'asi yake cewa rai mai zargi ita ce ran da take zargin mai ita akan abun da ya aikata na zinubi akan abun da ya aikata na saba ma Allah madaukakin sarki to haka idan mutum Allah ya arzuta shi da rai wadda take yawan zargin sa akan aikata alkhairi to wannan ran za ta sauƙaƙe masa akan ya tuba shi kuma Allah madaukakin sarki yana son masu tuba kuma yana son masu tsarki daga zunubin da suka aikata Allah yana cewa inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin a rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiru manzo Allah yana cewa ya ku taron mutane ku tuba zuwa ga Allah wastaghfiruhu kuma ku nemi cewa Allah ya gafarta muku fa inni atubu ila Allah fil yawmi akthara min 70 marra manzo Allah yake cewa ni a karan kaina ina neman tuba ga Allah maɗaukakin sarki abinda ya fi so saba'in ga yini to babu abinda Allah yake so kamar bawa zan ƙi nuna kasa washi kullum yana gindin ubangijin shi yana ƙoƙarin neman a tausaya masa yana ƙoƙarin neman cewa a kau da kai daga zunuban shi yana ƙoƙarin cewa Allah maɗaukakin sarki ya karbe shi hannu bibi irin wannan tsoron idan ya ratsa zuciyar mutum shine ake ce ma arrasha kwaɗai na rahama ta Allah maɗaukakin sarki idan wannan kwaɗayin ya ratsa zuciyanka yana daga cikin abin da yake sa Allah ya sauƙaƙa ma mutum ya sanya shi a gidan aljanna akwai kissa wani mutum da ake ba da labari wanda wanda lokacin da ya rasu ya ce ma ‘yan uwan shi cewa ɗiyan shi cewa su ƙone shi idan ya zama toka su ɗauki wannan tokai su watsa ta a cikin teku bayan an yi haka Allah maɗaukakin sarki ya tattaro shi Allah ya tambaye shi dan me yasa ka aikata haka yace nayi haka ne saboda ina kwadayin cewa na san in na hadu da kai ba za abin ba zai muni kyau ba saboda ina kwadayin cewa ni mutum ne mai laifi to wannan fargaban idan ta cika zuciyar dan adam tana daga cikin abin da Allah yake dubawa sai Allah ya gafarta mana amma a duk lokacin da ka saki zuciyarka ka saki kanka sakaka kana jin cewa kunan ku ne yan gaba gaban ubangiji kana jin cewa kunan ai ba ku yi komi ba ga masu shirka ga masu kaza to ba su dan adam ya kasancewa haka Allah yana cewa wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'una su masu imani su ne wanda suke aikata aiki na alkhairi dare da safe amma kuma wa qulubuhum wajila amma zukatansu suna dardar annahum ila rabbihim raji'una sun san cewa za su haɗu da ubangijinsu kuma ba su san ba idan sun haɗu a ranar me za a zo musu da shi me za a bullo musu da shi na abin da suke aikatawa wanda ba sani ba na zunubi Allah madaukakin sarki yake cewa a yahsabul insanu allan najma ya zama Allah ce wai shin yanzu shi dan adam yana tunanin mu yanzu ba za mu iya tattaro kasusuwansa ba bayan cewa ya rige ya rasu ya zama turbaya mu tattaro su domin mu ƙara busa masa wani rai a zo a yi hisabi a ranar tashin alkiyama Allah yake cewa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa Allah ce dan adam ya buga mana misali amma ya mance takaka muka halicce shi tun farko qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim dan adam yake cewa wane ne wanda zai iya tattaro kasusuwa bayan cewa ta zama turbaya Allah ce qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra Allah ce wanda ya kirkira ta tun farko ai tun farko ba kashin bane tun farkon wani abu ne daban ya zama kashin to Allah ce shine za ya tada shi saboda shine ya halicce ta tun farko Allah ke cewa huwa bi kulli khalqin alim Allah madaukakin sarki masani ne ga kowace halitta a cewa a wata sura Allah madaukakin sarki yake cewa wa kanu yaqulun wanda ba su yi imani ba suna cewa a idza mitna wa kunna turaban shin wai yanzu idan muka mutu muka kasance turbaya a wa idhaman a inna lamabu'uthuna muka kasance kasusuwa tun yanzu za a tada mu ne awa aba'una alawwaluna suna tambaya wai hada uwayenmu na farko za a tada su Allah ya ce bala qadirina ala an nusawwiya banana Allah ya ce wallahi abun haka yake mu masu iko ne ba wai ma a tada kasusuwan dan adam ba ala an nusawwiya banana Allah ya ce mu masu iko ne akan cewa mu shaya mushi ɗan yatsin shi ɗan yatsin shi wa'anda suka zama turbaya Allah ce mu masu iko ne akan mu tadata mu miƙe su zam ba za a wanda yake babba ba za a kawo ɗan ƙarami a wurin shi a dasa ba ɗan yatsin mutum yadda suke Allah ce mu masu iko ne akan mu daidaita su to ina ta ga ƙashi wanda yake shi babba ne za a iya tada shi yake cewa Allah yake cewa mu masu iko ne akan hatta ɗan yatsinsa mu daidaita su akan cewa bayan sun rige sun zama turbaya wanda suka yi wannan fasara kuma akwai ibnu qutayba akwai al-imam zajjaj akwai ibnu atiya da al-imam al-qurtubi wannan shine abinda abu hayyan ya tafi akan shi shine abinda ibnu al-qayyim ya zaba shine abinda al-imam al-biqai ya tafi akan shi al-imam al-muallimi yana da wani littafi wanda yayi ya sanya masa suna fawaidul majami' yake cewa wa qad iktashafa al-ulama'u anna li kulli insanin fi ata fi atrafi asabi'ihi basamatin tumayyizuhu an ghairihi yake cewa dukkanin malamai na likitoci sun ittifaki akan cewa Allah madaukakin sarki kowane mutum ya shaya masa zane a 'yan yatsinsa zanen da a duk duniya shi kadai yake da irin wannan zanen to haka Allah madaukakin sarki yake cewa mu masu iko ne bayan ɗan adam ya rasu mu tada shi hatta zane wanda ke akwai akan hannun shi wannan zanen masu Allah maɗaukakin sarki ya maida mai shi misali da a ce an farin cikin da kai aiki da shi a duniya to bayan ka rasu lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya tashi alƙiyama da za a kawo wannan na'urar ka danna hannunka da ta buɗe saboda babu bambanci da da hannun naka lokacin da kana raye rayuwarka ta farko babu bambanci da hannun naka lokacin da dan adam ya rige ya zama turbaya kuma Allah madaukakin sarki ya tada shi Allah yake cewa mu masu iko ne akan cewa mu shaya masa yan yatsinsa kamar yadda muka muka halicce shi tun farko ibnu jarir ne yake cewa abinda Allah madaukakin sarki yake nufi bala qadirina ala an nusawiya banana Allah ce mu masu iko ne akan musaita ɗan yatsinsa Allah yake cewa ibnu jarir yake cewa kamar Allah yana so ya maida mutum ne ma ya akulu illa bi fihi kasairil baha'im Allah yana so ya maida ya ga dama sai ya maida mutum kamar sauran dabbobi ba za ya ɗauki abu da hannun shi ya ci ba za ya sa bakin shi ne kawai ya ɗoka ya ci to da allah ya ga dama sai ya yi mutum haka wannan kuma fassara ita ce da malamai sun yi nesa da ita saboda ba ta yi kama da abinda ya zo a siyakin ayan ba da ya tabbata shine bala qadirina ala an nusawiya banana Allah ce mu masu iko ne akan mu shaya masa yan yatsinsa mu tada su daidai ba tare da an samu wata matsala ba Allah yana cewa bal yuridul insanu liyafjura amamahu Allah yake cewa kawai shi dan adam abinda yake so kawai yana so ya gurbata gabansa ne abinda ake nufi da ya gurbata gabansa shine ya bata gobansa rayuwarsa ta har abada rayuwa ta ranar tashin alkiyama yana so ne ya bata ta da saban Allah bal yuridul insan an ya'si Allah kawai dan adam yana so ne ya saba ma ubangijin shi fi mustaqbali ayyamihi a cikin sauran kwanannakin shi wanda za su zuwa watsiwa da umrihi da sauran shekarunsa duna an ya cuba ba tare da ya cuba daga wajen ubangijinsa ba wannan shine abin da wasu malaman na tafsiri suka fassara bal yuridul insanu liyafjura amama dan adam dai kawai yana so ne ya dage akan saban Allah kafiri yana so ya dage akan haka ne shi yasa kullun idan Allah ya bashi labarin ranar tashin alkiyama yake kaucewa sai ya zanke aza wasu tambayoyi na daban-daban abinda ake nufi a nan kuma kamar yadda ibn al-qayyim ya tafi shine cewa kawai dan adam yana so ne ya karyata abin da ke akwai a gabansa a ranar tashin alkiyama to wannan shine a fasara guda biyu da malaman tafsiri suka yi bal yuridu al-insanu li yafjura amamahu dan adam yana so ne kawai ya gurbata gabansa ko ya gurbata gabansa da sabo na Allah madaukakin sarki ko ko ya gurbata gabansa da cewa babu ma tashin alkiyami dan haka babu ruwan shi da ya aikata aiki na alkhairi babu ruwan shi bai zanki aunawa ayyukan da yake yi shin ayyuka ne masu kyau koko ayyuka ne wa'anda ba su da kyau Allah madaukakin sarki yake cewa laqad khalaqnal insana Allah ya ce hakikanin gaskiya mu ne muka halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya ce mu muka fi sanin abun da ran dan adam take kinsa masa shi yasa Allah yake cewa bal yuridul insanu liyafjura amama haka Allah madaukakin sarki yake cewa innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi ita ran dan adam a kullun tana umarta shi ne da abu wanda yake ba abu ne mai kyau ba Allah ya ce illa ma rahima rabbi sai wanda ubangiji na ya ji kansa yassa ransa tana kinsa ya masa abun da yake aiki ne mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin da al-Imam Tirmidhi ya fitar manzala yana cewa alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mutumin da yake da lura mutumin da yake da wayo shine wanda yake kokarin yana kokarin yayi makan shi hisabi wa amila lima ba'da al-maut manzala ya ce mutumin da yafi kowa wayo shine mutumin da yake aiki saboda abinda za ya riska bayan ya rasu wal ajizu man ittaba nafsahu hawaha yake cewa amma mutum kasashe shine wanda yake bin soye-soyen zuciya shi wata manna alallahil amani ya zanki yin gurace-gurace ga Allah abinda ake nufi anan shine mutum ya shantake yayi abinda ya ga dama amma kuma ya zanki cewa aljanna ta mai rabo ce insha Allah mu muna cikin masu rabo to shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa da kashi mutum yana wannan to mutum ne wanda baya da wayar rayuwa baya da tako na rayuwa dan in mutum yana da tako ba zai yi kwance ba to da wannan sai ka yi kwance ka ce arziki na Allah ne ba sai ka tafi shago ba ko ba sai ka hito ka tafi ofis ba ko ba sai ka zo ka yi dako ba ka sha wahala ka samu kuɗi idan dai ka yi imani da cewa dole sai an fito a samu abin duniya to haka dole ita ma aljanna sai an tashi an yi aiki ake samun ta alhassan albasari yana daga cikin abin da abu nu'aym ya hakaito daga alhassan albasari a cikin littafin shi wanda aka fi sani da hilyatul auliya yake cewa ma a tsalal abdun al'amala illa a sa'al amal yake cewa bali yuridul insanu da ya fi jara amama yake cewa ɗan adam yana so ya gurɓata gabansa ne a ƙarƙashin wannan aya alhassan albasri yake cewa ma a tsala abdun al'amala illa a sa'al amal yake cewa ɗan adam ba za ya cika yawan gurace-gurace ba a wannan rayuwar tashi ta duniya to sai ka ga ko ɗan aikinsa na alkhairi wanda zai sa shi aljanna aiki dan kadan ne shi yasa ba a san mutun ya cika zuciyar shi da guri yawan guri yana daga cikin abun da yake kai mutun ga halaka yawan guri shi ke sa ka dan izuwa ana ma wasu abubuwa don ka samu arziki idan dai kana da guri yana daga cikin abun da zai sa ka bar hanyar Allah ka kama wata hanya saboda wannan gurin naka ya cika shi yasa da adam ba a so ya cika zuciyar shi da gorace goracen duniya ina son kaza ina son kaza ina son kaza abinda kake da shi na yanzu kawai ka yi rayuwarka daidai abinda Allah ya yassare ka gode ma Allah ka shiga bauta ma ubangijinka yake cewa to duk mutumin da ya cika zuciyar shi da yawan gorace gorace zaka samu cewa yayi aiki aiki wanda baya da kyau wala khafa abdun al-akhirah yake cewa kuma dan adam ba za ya ji tsoron ranar lahira ba illa ahsanul amal ba ce wannan mutumin ba ya aikata aiki aiki mai kyau to haka idan muka cika zuciyarmu da cewa menene za mu tarar a gobe ranar tashin alkiyama a nan ko shakka babu kowa yana tunanin mi za ya gobe saboda ya samu abin da za ya ci mi za ya gobe abin da za a gyara a gida mi za abubuwa da yawa kana ta tunanin gobe to haka ake so dan adam idan ka tuna gobanka ka tuna kuma gobanka ta goban gobanka ka tuna lahira ka to wannan yana daga cikin abin da zai sa dan adam ya dage ya samu kaso mai yawa ibnu al-qayyim a cikin littafin shi ad-da'u wad-dawa yake cewa tulul amal yake cewa dogon guri wattiba wattiba'ul hawa da san da da san da bin soye-soyen zuciya wa nisyanul akhirah yake cewa da manta da manta ranar lahira shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa balil insan yuridu an yafjura amamahu yana so ya gurbata gabansa ne da yawan guri da soye-soyen zuciyar shi da manta ranar lahirar shi to duk mutumin da ya shibinci wannan abubuwa guda uku to kamar yana so ya binne ranar tashin alkiyamar sani kamar yana so idan an tashi ranar tashin alkiyama kowa yana kwasan riba kowa yana kwasan ganima amma shi bai je da komai ba saboda shi dukkanin kokarin shi ya zuba shi ne a wajen neman duniya shi yas'alu ayyana yawmul qiyama dan adam yana tambaya wai yaushe ne ranar tashin alkiyama yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha suna tambayar ka yaushe ne za a tashin ranar tashin alkiyama maza Allah yana ce musu ilmuha inda Allah iliminta a wajen Allah ne ni ma ban sani ba to sai Allah bai gai ranar ba amma sai Allah yake yake zano wasu abubuwa wanda ɗan adam za ya shiga taitayin shi ya ma bar tambaye yaushe ne ranar tashin alkiyama da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama yas'alu ayyana yawmul qiyama suna ta tambaya wai yaushe ne ranar tashin alkiyama da Allah ya ga dama sai ya ce rana kaza ce shikenan sai kowa ya shi kama gaban shi amma saboda hikima ta ubangiji sai yake zana abubuwa na tsoro saboda wannan tsoron ya cika zuciyar dan adam sai kama bar tambaye menene yaushe ne za a tashi alkiyami sai ka dage ka yi ta aiki Allah ce fa idza bariqal basar Allah ce lokacin da duhu lokacin da ganin mutum za ya rudewa dan adam ya rude ya rasa wai ina zaya kamar yadda ake gai cewa wani zai ruga sai ya ruga da gudu idan ya ga dan uwan shi kuma idan ya ƙara ganin wani dan uwan shi ya ruga da gudu sai ya kai lokacin da baya ganin kowa kuma inda ya ga dan uwan shi anan ma ya ruga da gudu Allah yake cewa fa idza bariqal basar to idan ganin mutum ya rude dan adam ya ruga da gudu ya rasa ina zai shi in ya ƙara haduwa da wani dan uwan shi kuma ya ruga ya rasa ina zai shi Allah ce to a lokacin nan ne bariqal basar ganin ɗan adam ya rudu ya shiga ɗimuwa Allah ce wa hasafal kamar kuma lokacin da wata shi kan kanshi za ya kasancewa mai duhu ne Allah ce wa yumi a shamsu wal kamar kuma a ranar nan ne da rana da wata za a game su ya kasance mabullarsu waje guda ne Allah ce ya kulul insanu yau mai idin ainihin mafar ɗan adam a wannan ranar za ya ce wai ina ne maceta ina ne mafaka ina ne za a laɓe a samu sauƙi-sauƙi allah ce kallala wazar a wannan ranar ne za a ce ma mutum babu mafaka ila rabbika yawma idinil mustaqar a wajen ubangijinka ne kadai a wannan ranar mafaka take ashe dan adam idan yana so ya samu mafaka a gobe ranar tashin alkiyama shine tun a gidan duniya ya kama ubangijinsa Allah ce a wannan ranar yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar a wannan ranar ne za a ba dan adam labari da abun da ya aikata da abun da ma ya bai aikata ba abun da yayi yanzu da abun da yayi in an jima da abin da ya yi gobe dukkanin za a ba dan adam labari Allah yana cewa za mu tardo dukkanin abin da muka aikata a rubuce Allah ya ce balil insanu ala nafsihi basira Allah ya ce shi dan adam fa shi kan kanshi idan da za a bar shi kowa yana yi makanshi hisabi mutum zai yi makanshi hisabi da a ce yau zai mutu mutum za ka ga cewa a ce kama kanka hisabi da a ce yau za ka mutu ina za ka to kusan za ka ga cewa kowa ya san akwai inda za kana jin cewa akwai matsala ya kamata in gyara waje kaza to wannan gyaran tun a yanzu ne a gidan duniya ake so dan adam ya dage da wannan gyara Allah yana cewa walau alqama adira ko da ku dan adam ya kawo wasu uzurrurruka daban-daban idan an tashi ranar tashin alkiyama wanda ba su yi imani ba za su ce ma sha ana min bashirin wala nadi za su kawo uzuri su ce ba a aiko musu mai gargadi ba ba a aiko musu manzo ba haka kuma idan an tashi ranar tashin alkiyama dan adam zai kawo uzuri ya ce ha'ula ya adalluna fa'atihim azaban dhaifan minan nar kafiri ya nuna yan uwan shi kafirai ya ce wa'anga su ne wa'anda suka batar da mu a gidan duniya ya Allah dan haka a ba su azaba wadda take azaba ce wadda take mai radadi haka shaidan shi ma za ya dubi yan wuta ya ce musu ma wa ma kana li alaikum min sultan ya ce ni da kuke gani na ba da ƙarfi na kama kuma na jawo ku har aka shigo nan ne ya ce walakin ni da autukun fastajabt illa an da autukun fastajabtum li ya ce to a wannan ranai kawai ni kiran ku na a gidan duniya na ce ku zo a holi kuma kuka beye muni don haka falata dumuni wa dumu an sai ya ce da mutane kada ku zarge ni ku zargi kawunanku ma ana bi musrikhi kuma ma antum bi musrikhiyya yace ni ba ni iya cetar da ku haka kuma ba za ku iya cetar da ni ba to kana ga saboda hikima ta ubangiji lokacin da dan adam ya tambaya ya salu ayyana yawmul qiyamah lokacin da dan adam ya ce yaushe ne ranar tashin alkiyama to Allah bai ce mishi za ta wadu a rana kaza ba sai aka ci gaba da gaya mai abubuwa na tsoro aka ce ranar da ganin shi za ya ɗi mauce ranar da da wata za a yin duhu ranar da za a game rana da wata a washe guda haka allah maɗaukakin sarki yake cewa a wannan ranar ɗan adam zai zanki tambaya akan cewa ina ne mafaka allah ce babu mafaka sai wajen shi allah ce za a ba ɗan adam labari akan abin da ya aikata na yanzu da abin da ya aikata na gobe dukkanin abin da ɗan adam ya aikata ƙarshe abin na bakwai da Allah maɗaukakin sarki ya zana sai ya ce to shi ɗan adam mai yi makanshi hisabi yanzu an zana narko da abubuwa na wahalhalu da ɗan adam za ya shiga har guda bakwai a ranar tashin alkiyama tambaya guda ce ɗan adam ya yi ya ce yaushe ne ranar tashin alkiyama amma sai aka zana mai abu guda bakwai na tashin hankali a gidan duniya idan rana ta kama wata za ka ga cewa ana zuwa masallaci ana roƙon allah allah ya jaya wannan da za a ce yanzu a yi magariba sai mu ga wata ya kama da baki irin babu haske a tare da shi to duk inda hankalinmu yake zai watsi mu dawo muna roƙon Allah ya dawo da shi yadda yake to sai Allah ya zana firgici abubuwa na tashi hankali guda bakwai na takwas sai Allah ce to kai mai tambaya ai kai ma mai yi makanka hisabi ne sai ka duba ka gani kayi wani aiki wanda za ka iya tsiratar da kanka daga halin waggara na koko ba kai ba shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki yake nufi a nan Allah yana cewa balil insanu ala nafsihi basira kowane ɗan adam mai yi makan ya shaida ne akan abubuwan da aikata walau alƙama abira ko da ku ya kawo wasu uzurruka wanda Allah maɗaukakin sarki baya amsa wani uzuri a gobaranin tashin alkiyama uzurin da Allah maɗaukakin sarki yake amsa shine a nan a gidan duniya shi ma da sharaɗi malam ya ta gargar inda mutum bai zo gargara ba inda ba a zo inda rai zai wuta ba a nan allah maɗaukakin sarki yana karɓan uzuri amma inda aka kai inda rai za ta wuta to allah maɗaukakin sarki baya karɓan wani uzuri kesa allah ya zana wa'annan abubuwan saboda kowa ya shiga taitayin kansa saboda kowa ya san menene abin da za ya hishe shi a goban shi ta ranar tashin alkiyama allah maɗaukakin sarki yake cewa la uqsimu bi yawmil qiyamah har inda Allah madaukakin sarki yake cewa walau alqama adira wannan hali ne da burgici Allah madaukakin sarki yake gayyana wannan rana wannan rana wadda rana ce ba ta wasa ba rana ce wadda ya kamata kowanne daga cikin mu ya dage ya san cewa ita ce dalili ita ce sila da ƙasa Allah madaukakin sarki ya kawo mu a wannan rayuwar ta duniya amma babu wani dalili da yasa Allah ya kawo mu sai saboda wannan rane Allah madaukakin sarki yana cewa fa hasibtum annama khalaqnakum abathan Allah ce wai shin mutane suna nufin kawai mun halitte su ne dan a zo gidan duniya a yi wasa a yi armi a aihu a yi gidaje a hau mota a hau moto Allah ce a'a wa'annakum ilaina la turja'una ku kawai ba za a maida ku a wajenmu ba Allah yake cewa fa ta'ala Allahul malikul haq Allah yake cewa ya girmama ubangiji na gaskiya ubangiji wanda ba na wasa ba ubangiji wanda ba na wargi ba to shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul muddathir Allah ya kare bayani akan firgici da za a samu a ranar tashin alkiyama amma kuma Allah madaukakin sarki a cikin suratul qiyama ya ƙara dasawa da ni da kai zamu iya cewa ai bayanin da aka yi a cikin suratul muddassir da cikin suratul muzammil ya isa amma a yare na larabci idan aka ta maimaita abu to yana nuna cewa abun abu ne mai muhimmanci abu ne wanda ya kamata a lura da shi yasa saboda Allah ya sa su fahimci ina ne aka sa gaba sai ake ta maimaita musu daidai kalar yaran su yadda za su ganewa a nan kuma lokacin mu ya zo abinda muka karanta na daidai allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh